الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد bayan haka ‘yan uwa muna ƙara jaddada godiya ta musamman da yabo da jinjinawa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake haɗa mu a wannan lokaci a wannan safiya ta ranar Lahadi. A wannan majalisi namu mai albarka mai suna muntadal muta'addibin domin ci gaba da karatukanmu na luga, musamman daga cikin littafin al-maqamat makama ta Shekul Imam Abu Muhammad al-Qasim ibnu Ali ibnu Muhammad ibnu Usman. alhariri albasari rahimahullahu ta'ala a yau muna ashirin da shida ga watan rabi'ul akhir hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu wanda ya dace ma ashirin ga watan sha ɗaya shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu darasi da ya gabata a jiya mun shiga makama ta arba'in mai suna a tabriziya kafin darasi na yau muna da faɗakarwa biyu dangane da darasi na jiya faɗakarwanmu ta farko shine daidai gabar da wato alharis yake cewa faja'altu shuguli dabra uzni wasahibtu huma wa in kuntu la uguni yace sai na maida lamarina bayan kunne na ma'ana duk wasu shagalce shagulgula na na watsar da su wasahibtu huma na abuce su muka tafi wa in kuntu la'uguni duk da cewa na yi sani na tabbatar da cewa ba zan amfana da komai kawai dai zan je in yi ganin kwaf ne in ga menene zai gudana sai ya ce falamma hadar alƙadi shine kuskurenmu akwai alifu tasniya to a nuskanmu babu shi kenan falamma hadaral qadi lokacin da suka halarci wannan alkali wa kana mimman yara fadlal insaki wa yadannu bi nufafati siwaki jafa abu zaidin bayna yadayhi an gane kenan kuskuren alifu tasniya ne da muka kuskure ba mu zo da shi ba sababin kuma babu shi a nuskarmu wannan shine kenan faɗakarwa ta farko faɗakarwa ta biyu a can da wato yake faɗa yawa lokacin da ita wannan yake faɗa yake cewa fatazammaratil mar'atu wata nan marat wa hasarat an sa'idiha wa shammarat wa qalat lahu ya al'ama min madirin wato matar wato sai ta yi gurnani wata nan marat ta yi damusa damusa wannan kenan minan namir ne wata nan marat ta yi damusa damusa wa hasarata an sa'idiha ta kware damtsanta wa shammarar ta zagini wa qalatu lahu sai ta ce masa ya al'ama min madir ya wanda yafi madir wato lalaci sai muka ce maridin shi kuma madirin ne wanda wani malalaci ne da aka yi shi marowaci yana da raƙumma yakan ɗan yi ɗan kududdufi ruwa ya taru sai ya shayar da raƙummansa idan ya gama sauran ruwan da ya rage a cikin kududdufin sai ya zo ya yi bayan gari kuma sai ya dama don kar wani ya amfana wato da wannan ruwa da ya rage bayansa to shine suke buga misali da shi akan wato lalaci su ce fulanun al'amumin madirin za mu tashi kenan darasi na yau alal musannifu rahimahullahu ta'ala kenan yawa kenan inda muka tsaya lokacin da take faɗa take cewa a ta zunnuni ardaka imaman limihrabi wa husaman likirabi la wallahi wala bawwaban libabi wala asal likirabi ta ce masa shin yanzu kai a tunaninka kana zaton zan gamsu da kai ka zamanto limami ga masallaci na wa husaman kana zaton zan yadda ka zamanto kan sakali likirabi ga kubena wannan duka kinaya ne take wai ba za ta yadda ba alƙalaminsa ya zamanto shine wato an gane kuma yake nihi da limami alƙalaminsa ma'ana gabansa me ta yake nihi da cewa mihrabi da tace mihrabi tana nihi gabanta shine tace wai shin kana zaton cewa zan yadda ka zamanto limami ga masallaci na ko ka zamanto kan sakali ga kube na idan aka ce kube shine gidan takobi tace la wallahi wala bawwaban libabi tace rantsuwa nake da ubangiji na ta ce wallahi ko ɗan gadi ba za ka zamanto ba na ƙofata wala asali jirabi kuma ba za ka zamanto sanda ta rataye birgani na daidai wannan gaba muka tsaya malam Allah ya ji kansa na faɗa faƙala lahu malƙaɗi wato alƙadi sai ya ce da su ara kuma shannan wa ɓabaƙa ya ce ko waɗannan mutane ya ce wallahi ina ganin cewa kai da ita dai shannu ce da ɗabaka kasancewar ita shannu wata ƙabila ce kamar yadda ɗabaka ita ma wata ƙabila ce ɗaya daga cikin maganganun malaman to ita wannan ɗabaka ƙabila ce fitinanna sai yaƙi wata rana sai yaƙi ya haɗa su da shannu ƙabila ta shannu ƙabila ta shannu sai ta fatattake ta an gane ko ƙwarai ta yi musu ɓanna to shine sai suke faɗa karin magana sai su ce wa faƙa shannu ɗabaka wato shannu ta haɗu da ɗabaka wa faƙa shannu ɗabaka to shine ya ce ara kuma shannan wa ɗabaka ina ganin cewa kai da ita dai shannu ce da ɗabaka ma'ana kun yi daidai kai malalaci ka haɗu da malalaciya wahida atan wa bunduka kuma mekiya ce wato ta yi daidai da wato bindiga domin bindiga da ake faɗa a hausa dama asali larauci ne bunduka ne an gane ko domin ai a galgaliya kafin wannan suna nuduki da ita gainin shi ne ya ce wahida'atan wa bundaka wato mekiya ce wato da bindiga bindiga irin wadda ake halbe tsuntsaye to kasancewar shi wannan suna faɗa ne ga mutumin da wato makiyinsa kenan ya rufo masa shine suke amfani da wannan lafazi na hida'a wa bunduka wa bunduka sai ya ce faturuk ayyuhar rajulul ladada wasu lukfi sai rikar jadada ya ce ya kai wannan alkali ya ce masa kai wannan mutumin ya ce faturuk ayyuhar rajulul ladada ya ce ka daina jayayya wasu lukfi sai rikar jadada ya ce ka bi hanya tutar a wajen tafiyarka lafazin alladad shine wato tsananin jayayya don haka mai tsananin gaddama da jayayya ake kiran shi da suna al'alad kamar yadda ubangiji ta'ala ke faɗa wa minan nasi man yu'jibuka qawluhu fil hayati dunya wa yushhidu Allah ala ma fi qalbihi wa huwa aladul hisab kuma sai ka koma cikin suratu maryam fa inna ma yassarnahu bi lisanika litubashshira bihi almuttaqina wa tunzira bihi qauman ludda shine anan yace faturuk ayyuhar rajulul ladada ya kai wannan mutum yace ka daina jayayya wasluk fi sayrikal jadada ka ba hanya tutar fi sayrika a wajen tafiyarka asalin kalima ta aljadad ita ce ƙasar haƙo kasan in ƙasa ta haƙo ce da wuya mutum yake tuntube ma'ana ka ba hanya sak ma'ana ka ci gaba da zama da wannan mata taka daidai da kai ce ya ce wa amma anti sani dai ke wannan mata fakuffi an sibabihi ki kame gabarin zage-zagen da kike ma wannan mai gidan naki fakufi an sibabi ki kame gabarin zagin da kike masa wa kirri idza atal baita min babihi wato ki nutsu ki kwantar da hankalinki idza atal baba min babihi in har ya zo ma daki ta kofarsa ma'ana in har ya sadu da ke ta inda Allah ya halitta a sadu da iyali an gane ko kamar yadda ubangiji ta'ala ke faɗa nisa'ukum harsul lakum fa'atu harsakum annashi'tum wa qaddimu li anfusikum inde ya zo ma kofa wato inde ya zo ma daki ta kofar sa yace to ki kwantar da hankalinki duk wannan hayaniya da duk wannan jayayya ki daina ta faqalatil mar'a matar sai ta faɗa ta ce wallahi ma a sujunu an lisani illa iza ka sani wala arfa'u lahu shira'i duna ishba'i ta ce rantsuwa nake da ubangiji na ma a sujunu an lisani ta ce wallahi ba zan tsare harshe na na sanya shi kurkuku gabarin zaginsa illa iza ka sani sai idan ya tufatar da ni wala arfa'u lahu shira'i tace bazan daga masa fulafulaina duna ishba'i ba tare da ya kosar da ni da abinci lafazin shira'i shira wato sune fulafulai irin na jirgin ruwa da ake daga su domin su cika da iska iska ta ringa kada shi an gane ko ta ringa kura shi wannan kinaya ce take na cewa ba za ta kware masa tufafinta ya kusance ta da saduwa wato sai ya kosar da ita da abinci shine ta ce wala arfa'u lahu shira'i bazan daga masa fulafulaina duna ishba'i ba tare da ya kosar da ni da abinci fa halafa abu zaidin bil muharrijati salat annahu la yamliku siwa atmarihi rasas wato abu zaid sai rantsuwa da wato ababe uku masu kuntatawa ko masu jefa mutum cikin kunci lafazin muharrijat min alharaj ne alharaj shine kunci fa halafa abu zaidin bil muharrijat salat abu zaid sai rantsuwa da abubuwa uku masu jefa mutum cikin kunci shine wasu malamai suka ce wato rantsuwa da cewa in har bai yi kaza ba matarsa sakakka ce ko kuma bawansa ya zama ɗa ko kuma sai ya tafi makka a ƙafa shine ma'ana almuharrijatus salas sakin matarsa ‘yantar da bawansa zuwa makka a ƙafa ko kuma bil muharrijatis salas shine wallahi tallahi billahi daman huruful kasam ai uku ne ya ce wallahi tallahi billahi annahu la yamliku siwa admarihin rafa cewa kwata-kwata bai mallaki komai in banda waɗannan ragga nashi waɗanda suke tsofaffi lafazin admar karmu manta ya gabata jam'i ne na imr idan aka ce imrun shine tufafi ragga an gane ko shine yace annahu la yamliku cewa kwata-kwata bai mallaki komai ba siwa admarihin rafas in banda tufafinsa waɗanda suke ragga فنظر القاضي في قصصهما نظر الألمئي وأفكر فكرة اللوزئي wato alkali sai ya yi nazari game da labarinsu irin nazari na mutum wanda yake mai kaifin hankali wa afkara ya yi tunani fikiratan lauza'i irin tunani na mai matukar fahimta da ganewa idan aka ce wato al'alma'i mutumin da yake fahimtar ƙarshen zance a sababin sauraron farkonsa da kayi magana to ya san menene zai biyo baya shi kuma allauza'i wanda kai tsaye duk abin da za a faɗa ya fahimta ثم أقبل عليهما بوجه قد قطبه wa mijannin ƙalƙalabahu sannan alƙali sai ya gabato su da wata huska wadda haƙiƙa wato ya ɗaure ta ya sha kunu wa mijannin ƙalƙalabahu da wata garkuwa wadda ya juya musu ba ya juyo musu bayanta idan aka ce ƙalabalahu zaharar mijannin ma'ana bayan alkhairi mutum ya biyo da sharri baya duk wanda ya juyo maka bayan garkuwa to bayan alkhairi kuma ya juyo maka ya gabato ka da sharri shine yace wa mijannin wato da wata garkuwa kad qalabahu wanda ya juyo musu bayanta wa qala sai yace alam yakfikum at-tasafuhu fi majlisil hukmi wal'iƙidamu ala hazal jurmi ya ce yanzu wato wauta da kuka yi ma juna a fadar alƙalanci shin yanzu bai ishe ku ba? wal'iƙidamu ala hazal jurmi wato da gabata da gabatowa akan wannan laifi yanzu bai ishe ku ba? attasafuhu minas safaha ne safaha ita ce wauta qala ya qaumi laysa bi safahatun walakinni rasulun min rabbil alamin kamar yadda mutanen annabi hudu suka ce masa inna lanaraka fi safahatin wa inna lanazunnuka min alkazibin kai tsaye maida musu martani laysa bi safahatun walakinni rasulun min rabbil alamin don haka wawa ake ce masa safihun kamar yadda wani mawaki yake faɗa yake cewa idza na daka safihu fala tujibuhu fa khairun min ijabatihi sukutu sakattu an safihi fa dhanna anni ayitu an lijawabi wa ma ayitu to shine anan yace alam yakfi kuma tasafuhu shin yanzu wautar da juna da kuka yi yi ma juna wauta da kuka yi fi majalisul hukumi a fadar alƙalanci yanzu bai ishe ku ba wal iqdamu da gabatowa ala hadhal jurmi akan wannan laifi yanzu a fadar alkali wannan fada mai daraja kuka ringa zagin juna kuka ringa faɗa ma juna baƙaƙen maganganu yanzu duk abin da kuka yi bai ishe ku ba hatta taraqaitu ma min fushil muqaba'ati ila khubsil mukhada'ati har kuka hauhawa daga mummunar wato zage-zage ila khubsil mukhada'ati zuwa mummunar yaudara ma'ana shine yace hatta taraqaituma har kuka hauhawa min fushil muqaza'ati daga wato munin zage-zage da kuka yi ma junanku ila khubsil mukhada'ati zuwa mummunan yaudara yanzu ni kuke so ku yaudara ku damfare ni yace wai mullahi rantsuwa nake da ubangijin da ya halicce ni لقد أخطأت لقد أخطأت تسكما لقد أخطأت تسكما الكفر yace tabbas yace adduburakku wato ta kuskure ma ramun masai an gane ko kun yi bayan gari a ƙasa shine yace waimullahi yace rantsuwa nake da ubangiji na lafazin waimullahi a shahid gaya can a cikin hadisin da lokacin da wata mata ta yi sata labari ya kai kotun manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam an gane ko aka yi taron gaggawa aka tura usama ibn zaid ya nema mata alfarma wannan hukunci na yanke hannu a janye usama Allah ya kara masa yadda ya je ya ga manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam ya nemi shafa'a cewa a janye wannan hukunci a yafe mata saboda tana daga cikin masu daraja kamar yadda suke cewa ai bai dace ba a ce a cikin ƙabilar an gane ko a ce an yanke ma wata hannu to shine a lokacin da manzon sallallahu Alaihi wasallama ya hau kan mimbari ya yi huduba ransa ya ɓaci hankalinsa ya tashi yake cewa waɗanda ke gabaninku na al'ummu idan mai daraja ya yi laifi ba sa zartan masa da abin da ya dace da hukunci idan ku gama gari ne ya ayyuhan nas wanda ba a san da zamansa ba wanda in ya wuce ba a nuna sa da yatsa sai su zartan masa da abin da ya dace da hukunci maza Allah sai ya kawo rantsuwa ya kafsa ya ce wai mullahi lawanna fatimata binta muhammadin sarakat laƙaƙa'atu ya daha ya ce rantsuwa nake da ubangiji na da a ce fatima diyar muhammad salawatullahi wa salamuhu wa barakatuhu alaihi wa ala alihi ajma'in ta yi sata manzon Allah ya ce wallahi tabbas sai na yanke mata hannu a shahid cayi wai mullahi an gane ko shine anan alkali ya ce wai mullahi rantsuwa nake da ubangiji na ya ce laƙada akhda'atis kuma lahufra ya ce tabbas wato adduburakku wato ta kuskure ma ramin masai kun yi kashi a ƙasa walam yusuf sahamu kuma sugura wato kibiyarku wato bata dace ma ba kurmin wuya idan aka ce a sugura shine kurmi na wuya wanda yake daidai da wato kirji kasan kibiya idan ta kaho a nan to ba maganar halbawa wace to tabbas ige wannan kibiyar ku yace ta bata dace ma a sugura wato kurmin wuya fa inna amiral mu'minina a'azza Allahu bi baqa'ihi dina yace kusan da cewa wato shugaban mu'minai khalifa kenan a'azza Allahu bi baqa'ihi dina Allah ya karfafi addini a sababin wanzuwarsa yace nasabani shi ya kafa ni a wannan majalisi li aqdiya bainal bainal wannan khusama'i la li aqdiya dainal qurama'i wato danne hukunci tsakanin masu rikici masu jayayya lali aka zai daina gurama'i ba dan na biya bashin wanda bashi ya lauce shi ne ya ce fa inna amiran mu'mini na lalle shugaban muminai a azzallahu bi baqa'ihi dina Allah ya karfafi addini a sababin wanzuwarsa nasabani shi ya kafa ni a wannan majalisi li aqdiya bainal khusama'i dan na yanke dan nazartar da hukunci tsakanin masu rikici da juna masu jayayya da juna lali aqdiya dainal gurama'i ba dan na biya bashin mabasta lafazin algurama jam'i ne na garim idan aka ce garim yana ɗaukan ma'ana biyu ma'ana ta farko wanda bashi ya lauce shi wanda ake bin sa bashi ma'ana ta biyu wanda yake bin bashi shi ma ana kiran shi gare da mai bi da wanda ake bi duka ana kiran shi gare shi ne sai yake faɗa wa wa haƙƙi ni'imatihi allati ahallatni hadhal mahalla wa mallakatini al'aqada wal halla yace ina rantsuwa wato da haƙƙi na ni'imarsa wadda ta saukar da ni wannan matsayi wa mallakatini al'aqada wal halla ta mallaka mun kulla wani lamari wato da kunce shi yace la illam tu bi hali jaliyata khabibikuma wa khabi'ata khibbikuma ya ce wallahi ya ce in har ba ku bayyana mun haƙiƙanin lamarinku wa kabi'ata kibbi kuma wato da ɓoyayyen yaudararku ya ce la'unaddidan na biyu kuma fil amsari wala aji alanna kuma ibratan li'ulil amsari ya ce wallahi zan kururuta ku in yaɗa ku fil amsari a cikin birane kowa sai ya ji labarinku wala aji alanna kuma ibratan li'ulil absari kuma yace wallahi zan maida ku ku zamanto wato nura ga waɗanda suke masu nura ko kuma zan maida ku ku zamanto izina li'ulil absar wato ga ma'abuta lura mutane su san da cewa ku dai malalata ne lafazin la'unaddidanna kar mu manta ya gabata tun a cikin muqaddima da yake faɗa wa yunaddidu bi annahu min manahi shar'i wa yunaddidu bi annahu min manahi shar'i to shine anan yace la unaddidan nabi kuma fil amsar yace lalle ne zan kururuta ku in yada ku a cikin birane kowa ya ji labarin ku wala aj'alanna kuma kuma lalle ne zan maida ku ku zamanto ibratan wato izina li'ulil absari wato ga masu lura fa'adraka abu zaidin idraka shuja'i sun maƙala lahu sama'i sama'i abu zaidi na birnin saruja sai ya sunkuya kai irin sunkuya kai na kumurcin maciji sun maƙala lahu sannan sai ya ce da alƙali sama'i sama'i sauraranni sauraranni lafazin sama'i sama'i bi ma'ana isma isma ismu fi'il al-amr ne kamar yadda suke hazari hazari bi ma'ana ihzar ihzar shine yace hiya dunya taqulu bi mil'i fiha hazari hazari min badishi wa fatki fala yaghurruku minni yabtisamun fa qawli mudhikun wal fi'lu mubki to hazari hazari bi ma'ana ihzar ihzar shine a nan sama'i sama'i bi ma'ana isma isma shine ya ce masa sauraron ne ana saruji wa hazi irsi walaisa kubu albadri walaisa kubu albadri ghairu shamsi wa ma tanafa unsuha wa unsi ولا تناء ديرها عن قصي ولا عدت سقياي أرض قرسي لكننا منذ ليال خمس نسبه في ثوب الطوى ونمسي لا نعرف المضغ ولا التحسي حتى كأن لخفوت النفس أشبه موتان شروم الرمس فهين عز الصبر والتأسي وشقنا الضر الأليم المسي قمنا لسعد الجد أو للنهس هذا المقام لاجتلاب فلسي والفقر يلجي الحر حين يرسي إلى التجلي في لباس اللبس والفقر والفقر يلجي والفقر يلجي الحر حين يرسي إلى التجلي في لباس اللبس فهذه حالي وهذا درسي فانظر إلى يومي وسل عن أمسي وأمر بجبري إن تشاء وهبسي ففي يديك صحتي ونقصي يتي أنا السروجي ni ne fa abu zaidu na birnin saruja an gane ko ya ce wa hazi irsi wannan kwa ya ce matata ce ya ce wa laisa kufu albadri gairu shamsi wata ba shi da tamka in ban da rana an gane ko wata ba shi da tsara in ban da rana rana ita ce ta yi daidai da shi don haka ni malalaci ne babu wadda ta yi daidai da ni ya ce in ban da wannan mata shi ne ya ce wa laisa kufu albadri gairu shams ya ce wato in ban da rana babu wanda zai zamanto kufu albadari wato tamka ga wata ma'ana rana ita ce ta yi daidai da shi wa mata na fa'unsu hawa unsi ya ce ɗebe kewarta da ɗebe kewata wa mata na fa ya ce ba su bambanta ba suka nisanci juna wala ta na a dairuha an kaski ya ce dairuha wato masallacinta ko ka ce gun masallacinta wala ta na a biyi nisa ba an kaski gabarin limami na ma'ana gabanta bai yi nisa ba gabarin wato gabansa shine kinaya ce alƙalaminsa ma'ana bai yi nisa ba gabarin wato gabanta asalin kalma ta dayir shine gun ibada na 'yan mushan cuci kenan shi kuma kas wato shine fasto kenan malamin coci limaminsu shine ka ce masa kas ko kuma ka ce masa alƙasis an gane ko wannan wannan kisis ka ce masa kas ko kuma ka ce masa kisis ga ya can faɗar Allah subhanahu wa ta'ala la tajidanna ashaddan nasi adawatan lil ladina amanu lil yahuda wal ladina ashraku wa la tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladina amanu alladhina qalu inna nasara dhalika bi anna minhum qissisina ورهبانا وأنهم لا يستكبرون shine yace wala tana'a dairuha an kasi wato gun ibadarta kace masallacinta biyi nisa ba an kasi wato gabarin limami na ma'ana gabanta biyi nisa ba gabarin gabana kullum tare muke wala adat su kuyaya arda garsi shayarwa ta ya ce ba ta ƙetare ba gonar da shi na an gane ko maganar da ta ce innahu ya duru kalfar dare duk maganar banza ce waya a kuzul jari bil jari cewa wai yana zagaye bayan gida kuma yana kama makwabci da laifin makwabci duk ba haka bane ba ma'ana wai yana je mata ta addubra to duk maganar banza ce shine yace wala adat su kuyaya arda garsi ya ce shayarwa ta ya ce ba ta ƙetare ar da garsi ya ce gonar da shi na ya ce lakin na na sanidi ranka yi daɗe mun zula yalil hams sanidi mu tun yau da kwana biyar ya ce nusu bihu fi saubi tsawa mukan wayi gari a cikin tufafi na tsananin yunwa wani musi kuma haka muke maraita lana ariful mabga ya ce ba mu sani ba wani abin taunawa da za mu tauna walatta hasi ko wani abu da ake ko wani abu da za mu kwankwada walatta hasi ko kwankwadar wani abin sha ma'ana yau da kusan kwana biyar in dai abin taunawa ne na abinci ba mu tauna ba in ma wani abin sha ne ba mu kwankwada ba shine ya ce lana ariful mabga ba mu sani ba tauna wani abinci wala tahassi ko kwankwadar wani abin sha ya ce hatta ka anna li khufutin nafsi ya ce har ka ce mu wato saboda lumtu na rai a shibahu mauta jikunkuna ne na matacci nushirumin ramsi da aka tono su daga cikin kabari wai tamkar an tono matacce daga cikin kabari yadda jikin shi yake lumtu haka jikinmu yake lumtu saboda tsananin yunwa shi ne ya ce hatta ka anna har ka ce mu lihubutin nafsi saboda lumtu na rai saboda tsananin yunwa ya ce a shibahu mauta ka ce jikunkuna ne na matacci lafazin ashibah jam'i ne na shabahun in aka ce shabahun gangan jiki kenan ashibahu mauta ka ce jikunkuna ne na matacci nushiro min ramsi wanda aka tono su daga cikin kabari yace fahina azza sabru lokacin da ɗaukan haƙuri da juriya ya wuyata wata asi da yin koyi da masu haƙuri muka kasa wa shakkana durrul alimul masi wato kunci wanda yake mai raɗaɗin shafa ya wahaltar da mu ya ce kumna li sa'adil jaddi aulin nahasi hazal makama don haka sai muka tsaya wannan matsayi li sa'adil jaddi wato domin sa'a ta samun rabo aulin nahasi ko kuma taɓewa shine ya ce liƙilabi falsi domin neman wato wasu ‘yan kuɗaɗe, kashi sababin abin da ya kawo mu nan ranka ya daɗe, ƙumna li sa'adil jaddi, wato mun tsaya domin sa'a ta dacewa da rabo aulin nahasi ko kuma taɓewa hazal makama mun tsaya wannan matsayi liƙilabi falsi wato domin neman wasu ‘yan kuɗaɗe. Ya ce walfaƙaru ranka ya daɗe shi ko talauci yuljil hurra shi ne fa yake fakar da ɗa hina yursi lokacin da ya tabbata shi talaucin shi ne yake fakar da ɗa ilar tajalli zuwa bayyana fi libasin lamsi a cikin wato tufafi wanda yake na gauraya al'amari a kasa gane kansa talauci shi yake kai ɗaye yaudara ilar tajalli kamar yadda yake cikin wata nuska kenan bayyana a wata nuska akan samu ilar tahalli wato shine ma'ana yin ado ko kuma ka ce wato tunani fili basin lafsi game da sanya tufafi na rikici an gane ku talauci ba abin da ba ya sa ba idan ya yi tsanani allah ya kare mu sai ya ce fa hazihi hali ya ce ranka ya daɗe wannan shine halina wa haza darsi wannan kwa da kake gani ita ce kokakkiyar rigata an gane ko wa haza darsi wannan ita ce wato kokakkiyar rigata fanzur ila yauni yace ranka ya dade ina zari kallini na yadda nake ciki wa sal'an amsi kuma kayi ka tambaya game da jiyata yaya lamari na yake fanzur ila yauni kallini na kaga yadda nake wasal an amsi kuma ka yi tambaya game da jiyata wa amur bi jabri ranka ya daɗe ka sa wato a tsara lamarina a inganta mun a ɗinke mun wannan talauci nawa wa amur bi jabri ka ba ka sa wato a tsara lamarina ma'ana a inganta mun kuncin da nake ciki in ta sha in kaso au hamsi ko kuma ka sa a ɗaure ni fafi ya dai ka sihati wa nukusi wato wannan waraka ta da dawowar rashin lafiya wato fafi ya dai ka a hannunka suke in ka mun kyauta to na warki in kuma ka kyale ni to rashin lafiya ta dawo shine suke kira annukus dawowar rashin lafiya bayan an ɗan samu sauki shine ake amfani da lafazin annukus rashin lafiya ta dawo bayan an ɗan samu sauƙi. Faƙala lahu alƙadi, wato alƙadi sai ya ce da shi, liyasu unsuka, wale ta ɗib nafsuka, ya ce ɗebe kewarka wato ya dawo gangan jikinka, ka samu nutsuwa. An gane ko shine ya ce liyasu unsuka, ɗebe kewarka ta dawo jikinka. wali ta ibnaf suka ya ce ranka ta yi daɗi ta ji murna ya ce faƙada haƙƙa laka an tugufara haɗiyatuka watu wafara haɗiyatuka tabbas wato ya cancanta gare ka a gafarta maka kuskurenka da ka yi wannan zage-zage da ka yi a fada ya cancanta a gafarta maka kuskuren da ka yi watu wafara haɗiyatuka kuma a cika maka kyautarka me za a yi fasaratin zaujatu inda zalika wasta ɗalat wa asharat ilal hadirina wa ƙalat matar wato sai ta yi tsalle ta ɓuro inda zalika lokacin da ta ji alƙali ya ce mijinta an gafarta masa kuskurensa kuma za a cika masa kyautarsa kawai sai ta tsallako shine ce fasaratin zauja wannan mata mato sai ta yi tsalle sai ta haro inda zalika lokacin da ta ji alkali ya yi wannan bayani wasta ƙwalat wato sai ta tsawaita zance wa asharat ilal hadirina wato ta yi nuni ga su waɗanda suke halarci a fadar waƙalat sai ta faɗa wato istidal shine ma'ana mutum ya nuna isa shine ma'ana ta kahu ta nuna cewa ita ma gata ta yi nuni zuwa ga su waɗanda suke halarci wa ƙalat sai take faɗa. Ya ahala tabriza lakum hakimu, aw fa'alal hukami tabriza, ma fihi min aibin siwa annahu yawman nada kismatuhu ziza. قصدته والشيخ نبي جنا أود له ما زال مهزوزا فسرها الشيخ وقد نال من جدواه تخصيصا وتمييزا وردني أخيب من شائم برقا خفى في شهر تموزا كأنه لم يدر أني التي لقنت ذا الشيخ لأراجيزا وأنني إن شئت غادرته أدهوكة في أهل تبريزا تشي يا أهل تبريزا ya ku mutanen tabriza lakum hakimu kusan da cewa kuna da wani alkali aufa tabrizan alal hukami mafi cikar bayyana akan duk wasu alkalai na duniya ta zuga shi ta wasa shi ta ce mafi min aibi wannan alkali na ku ba shi da wani aibi ko kaɗan siwa annahu yawman nada sai dai cewa shi a ranar kyauta kismatu hubiza rabansa rabo ne wanda yake na zalunci ya ba wani ya hana wani an gane ko ga ya can tilka izan kismatun hubiza ta ce kasattuhu wa sheka na nufato shi ni da wannan dattijo wawu anan wato wawul ma'iyya ce kenan asheka maf'ulun wannan al-maf'ulu ma'ahu ne qasattuhu wa shaykha na nufato shi tare da wannan dattijo na bigi jana'udin lahu muna neman wato ‘ya'yan itaciyarsa ma zalama hazuza wanda bai gushe ba abin jijjigawa kowa zawa yake ya girgiza itaciyarsa mai ‘ya'ya’ ta faɗo ya ɗauka ya ci ga ya can wa huzzi ilaiki bi jizi'in nakala sannan a cikin suratul hajji fa'iza an zalana alaiha a hatazzat warabat a cikin suratul ƙasas ko kuma suratul namli ta hatazzu ka annaha jannun walla mudbiran wa lam yu'aqqib fasarraha shaykha wato sai ya mai da wannan dattijo wa nala min jadwahu tabbas ya samu daga kyautarsa taksisan wato keɓanta wata miyiza wato da bambanta shi a kaina ma'ana ya keɓance shi da wata daraja wata miyizan kuma ya bambanta shi da ni warar da ni sai ya maida ni aka warar da ni sai ya mayar da ni ya maida ni aka yaba min sha'imi barkan wato mafi taɓewa game da mai kallon walƙiya kafa walƙiyar da ta ɓuya fi shahari tammuza a cikin wata na shida daga cikin watannin turawa shine wato watan yuli shine watan da suke kiran shi tammuz watan da ya fi kowane watanni zafi a cikin watannin shekara shine ta ce warar da ni ya mayar da ni akhyaba mafi taɓewa min sha'imi barkan game da mai kallon walƙiya kafa walƙiyar da ta ɓuya fi shahari tammuza a cikin watan yuli ka annahu lam yadri ka ce shi wannan alkali bai san ba da cewa annillati ni ce wadda laƙantu za shaikhal arajiza na laƙanta ma wannan dattijo waƙe-waƙen da ya rera gane ku wannan waƙe-waƙe da ya rera har suka sa ka fifita shi a kaina ka ɗaukyauta kai masa baka san da cewa ni na koya masa wannan waƙe-waƙe ya ce ka annahu ka ce shi lam yadri bai yi sani ba annin latini ce wadda laƙantu za shaikal arajiza wannan dattijo ni ne na laƙanta masa wannan wake-wake lafazin arajiz jam'i ne na urjuza idan aka ce urjuza waƙa kenan wa annani ta ce ranka ya daɗe ka san da cewa fa ni in shi itu in har na so gadar tuhu ubuhu katan wannan dattijo sai in bar shi ya zama abin yi ma dariya fi ahli tabriza a cikin mutanen tabriza wa annani cewa ni in shi itu in nasu gadar tuhu ta ce zan bar shi katan ya zamanto abin dariya abin yi ma dariya fi ahli tabriza a cikin mutanen tabriza idan aka ce ubuhuka abin dariya jam'unsa shine abahi kamar yadda ya gabata qala sai yake faɗa فلما راى القاضي فلما راى القاضي اجتراء جنانهما وانسلات لسانهما lokacin da alkali ya ga ƙarfin zuciyarsu wansilata lisanihima wato da zarewar halshensu a kansa sai faɗin maganganu suke alima annahu qad muniya minhuma bidda'il ayayi waddahiyatid da hayayi alƙali sai ya san da cewa tabbas a yau fa an jarrabe shi game da waɗannan mutane da wata cuta wadda take mai wuyar magani cutar miki cutar gyambo ita ce ake kiranta adda'ul ubal ko ka kiraye ta adda'ul aya cuta mai wuyar magani lafazin al'aya masdar ne na ayya ya aya aya'an ga ya can faɗar Allah subhanahu wa ta'ala a walam ya rau an Allah allazi khalaqa samawati wal arda walam ya aya bi khalqihinna ai bi gajiya ba game da halittar waɗannan halittu kuma a baituttuka da muka karanta na ɗazu da yake cewa sakattu anis safihi fa dhanna anni ayitu anil jawabi wa ma ayitu shine yace annahu qadmuniya lalle an jarrabe shi minhuma game da waɗannan mutane bidda'il aya'i wato da cuta wadda take mai wuyar magani waddahiyatid da haya'i wato da musiba wadda take mai tsanani lafazin dahiya shine musiba jam'usa shine dawahi ga ya can faɗar Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratul kamar bali sa'atu mau'iduhum wa sa'atu adaha wa amar adaha wato ismu wannan ismu tafdil sai ya ce wa annahu mata manaha ahadar zaujaini ya san da cewa a duk lokacin da ya yi ma ɗayan ma'auratan nan kyauta wasarafa al'akar sifiral yadaini ya mayar da ɗayan wato yana mawahincin tafi wa kana kaman qabaddaina biddaina biddaini wa kana kaman qabaddaina biddaini aw sallal maghriba raka'ataini ai ya zamanto kamar wanda ya biya bashi da bashi ko ya sallaci sallan magariba raka'a biyu ana bin ka bashi kuma har ka je ka ɗauko wani bashi ka biya yomi aka yi a banza kenan shine ya ce wa annahu mata manaha ahadaz zawjaini ya san da cewa a duk lokacin da yayi ma ɗayan wannan ma'aurata kyauta wa sarrafa al'akhara ya mai da ɗayan sifral yadaini yana mawuhincin tafuka idan aka ce sifra shine wato banza kenan wohi an gane ku zero ga ya can hadisi ingantacce mazala sallallahu alaihi salama yake faɗa inna Allah ta'ala hayyun karimun yastahi min al-abdi idza rafa'a ilayhi yadayhi an yaruddahuma sifran khaibatayn sai ya ce wa kana kaman qabad daina biddaini ai ya zamanto kamar wanda ya biya bashi wato da wani bashi aw sallal maghriba raka'ataini ko kuma kamar wanda ya sallaci sallah ta magariba raka'a biyu idan mutum ya yi magariba raka'a biyu ta yi ba ta yi ba faɗar sama wato a lokacin nan alƙali sai ya ɗaure fuska waɗar sama ya sunku ya kai wakaran ɗama ya cika da fushi wabar ɗama ya daɗa ɗaure fuska ya sha kunu wahamhama ya yi humhumhum wagamgama ya yi gunguni sun maltafata yumnatan wa shamuta hamhama da gangama shine gunguni zancen da ba a fahimtar me mutum yake faɗa sun maltafata yumnatan wa shamatan ya waiwaya dama da hauni wata malmala ka'abatan wa nadamatan ya rikilkida dan bakin ciki da ciza yatsa wa akaza ya zummul qada'a wa mata'ibahu ya haɗu yana tsine ma alƙalanci wa mata'ibahu da wahalhalinsa ma'ana yana kushe alƙalanci ya ɗan fi sauƙi akan kalima ta farko wa akaza ya haɗu ya zummul qada'a wa mata'ibahu yana zargin alƙalanci yana kushe shi wa mata'ibahu da wahalhalinsa wa ya uddu shawa'ibahu wa nawa'ibahu yana ƙididdiga yana ƙilga shawa'ibahu gurɓatarsa gurɓace-gurɓacensa wani wa'ibahu da masibinsa wayu fannidu ɗalibahu wa kaɗibahu yana zargin ɗalibahu mai neman alƙalanci wa kaɗibahu da ma wanda yake nufin a naɗa shi alƙali sun matanafasa an gane ko sun matanafasa kama ya tanafasul haribu wantahaba hatta kada ya fuzahuhul nahimu sannan sai ya yi huci kamar yadda mutumin da aka karɓe masa dukiya gaba ɗaya yake huci idan aka ce alharib wanda 'yan fashi suka tsare shi suka karɓe masa dukiya an gane ku shi yasa ai fashi ake kiran shi alhiraba ga ya ce inna ma jaza'ul ladina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan an yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilafin aw yunfaw min al ard dhalika lahum khizyun fid dunya wa lahum fil akhirati adhabun adhim an gane ku dan haka shi dan fashi ake kiran shi al muharib min al hiraba ne idan aka ce al harib kenan wanda aka yi masa fashi aka tsatsara shi aka karbe masa dukiya shine yace thumma tanaffasa sannan sai yayi huci kama ya tanaffasu haribu kamar yanda wanda aka yi masa fashi aka karbe masa dukiya yake huci wanta haba alkali sai ya fashe da kuka dama marowaci ne ai tun a farko hatta kada ya fa bahukun nahibu har kukan ya kusa ya kunyatar da shi a cikin jama'a. Wa sai ya faɗa ya ce, Inna haza la shay'un ajib. Lalle wannan abu ya ce al'amari ne wanda yake ya kai matuƙa a wajen mamaki. A urshe kufi mawkifin bai sahamai ne, yanzu abu ɗaya a halbe ne da kibiya biyu. a wuri ɗaya a gu ɗaya a halbe ni da ki- ni yanzu a gu ɗaya za a halbe ni da kibiya biyu a ulzamu fi qadiyatin bi magarmai yace yanzu a hukunci ɗaya a lazumta mun biya biyan tara biyu ai sun ce ba a tara sau biyu a wuni in aka maka ɗaya sai dai gobe shine yace a ulzamu fi qadiyatin bi magarmai ne ya ce yanzu a cikin hukunci ɗaya za a lazumta min biyan tara biyu a uɗi ko an an urdiyar khasmaini yanzu ni zan iya gamsar da masu jayayya mutum biyu wa min aina wa min aina ta ina zan iya ta ina zan iya thumma adafa ila hajibihi almunafizi li ma'aribihi almunfizi li ma'aribihi thumma adafa ila hajibihi sannan sai ya karkato ga wani dogarinsa almunfizili ma'aribihi mai zartar da bukatunsa ma'arib jam'i ne na ma'arab bukata kenan ga yacin wali ya fiha ma'aribu ukra kuma akan ce ma'araba wa sai ya ce ma haza yawmu hukumin wa qaba'in wa faslin wa imda'in ya ce wannan ba yini ba ne ba na hukunci da zartarwa wa faslin wannan ba yini ba ne na rabe hukunci wa imuba'in da shuɗarwa haza yau mulitimani wannan rana ce wadda take mai tsawon gaske haza yau mulitirami wannan yini ne wanda yake wato na biyan bashi haza yawmul buhrani yace wannan yini ne wato na tsananin rashin lafiya idan aka ce al-buhran shine yanayin da mara lafiya yake shiga komai ya canza kamar yadda yake fadawa koma shine suke kira al-buhran haza yawmul khusrani yace wannan yini ne wanda yake na tabewa haza yawmun asib wannan yini ne wanda yake mai tsanani ga ya can walamma ja'at rusuluna ludan si'a bihim wa daqa bihim zar'an wa qala lahum wa qala hadha yawmun asib walamma ja'at rusuluna ludan si'a bihim wa daqa bihim zar'an wa qala hadha yawmun asib shine yace hadha yawmun asib wannan yini ne wanda yake mai mai tsanani hadha yawmun nusabu fihi wala nusibu wannan yini ne wanda ake samu daga gunmu ba dai mu mu samu a gun wasu ba haza yawmun nusabu fihi wannan yini ne wanda ake samu daga gunmu a cikin sa wala nusibu ba yini bane mu wanda muke samu a gun wani yace fa arihni min hadainil mihzaraini yace hutatar da ni da Allah game da waɗannan masu surutun waka ɓalisana huma bi dinarai ne yanke mun harshensu wato da dinare biyu je ka ɗau dinare biyu ka ba su sun mafarriƙil ashaba watsa waɗannan jama'a ce kowa ya tafi ya shiga sha'anin shi farriƙil ashaba sun mafarriƙil ashaba ya ce watsa wannan jama'a kowa ya tafi wa agalikil baba ya ce kulle mun ƙofa wa a shi ka ɗaiɗaita a cikin jama'a ka ba su labari annahu yawmun mazmumun wannan yini ne wanda yake abin zargi wa anna alqadiya fihi mahmumun yau alkali cikin damuwa yake da bacin rai li Allah ya hadura ni khusumun dan kar wasu masu jayayya su hada su zo mun qala sai ya fada yace fa amman alhajibu ala du'aihi wannan dogari sai amin ya karba ala du'a'i ya ce amin ala du'a'ihi akan addu'arsa ma'ana akan dukkan wannan kira da ya ya karba domin lafazin ammana min wannan min amin ne an gane ko ga can idza ammana al-imamu fa aminu fa inna man wafaqa ta'minuhu ta'min al-mala'ika ghufira lahu ma taqaddama min zambihi lafazin amin ma'ana istajib lana ya rabbana ko kuma allahumma istajib lana ya allah ka karba mana shine anan yace fa ammana alhajibu ala du'aihi wato wannan dogari sai yayi amin akan addu'ar sa ma'ana duk wannan abin da ya faɗa sai ya karba masa wata bakali bukaihi shi ma wato yayi kuka na da gangan li bukaihi a sababin wata baka ya bayyana da kuka li'uka'ihi domin kukan alkali thumma naqada aba zaidin wa irsahul misqalaini sannan sai ya hannanta ma abu zaidi da matarsa dinari biyu kamar yadda aka bashi umarni wa qala sai ya faɗa yace ashhadu annakuma la ahyalu thaqalaini dogari yace musu wallahi na shaida na tabbatar da cewa a cikin mutane da aljannu gaba ɗaya kun fi kowa wayo a cikin mutum da aljanne babu mai wayonku ashhadu annakuma la ahyalu thaqalaini lalle ku ne mafi wayan mutane da aljannu yace amma ina muku nasiha lakini hitarima majalisal hukami daga yau yace ku girmama wato fadodin alkalai duk wani majalisi na alkali ku girmama shi ku bashi alfarma wajitani ba fiha fushal kalami ku nisanci mummunan zance wato a fadar alkalai an gane ko fadar alkali ba gun faɗin baƙaƙen maganganu ba ne da zage-zage gu ne wanda yake mai daraja ya ce fama kulle ƙabin ƙabi tabriza ya ce ba kowane alkali ba ne ba alkalin tabriza an gane ko ba kowane alkali ba ne alkalin tabriza wala kulla wakatin tusma'ula arajizu ba a kowane lokaci ba ne ake sauraron wake-wake wani lokaci in kai wakar kashi za a baka faƙala da husi suka ce masa misalu kamar hajaba daman kwatancin ka ya dace a ce ya yi dogaranci wa shukuruka kado wajaba gode gode maka ya zama tilas ya zama wajibi wa haba sai suka zabura wa kada haziya bidinare ne sun rabauta da dinare biyu wa asula ya kalbal qadi na raini wato suka kona zuciyar alkali da wuta biyu ƙarshen makamar kenan malam ya zo da bayani game da wasu kalmomi waɗanda wasu lafuzza waɗanda suke cikinta ina insha Allah idan aka koma su za a ƙara fahimtar kenan dukkan abubuwan da suka kunsa dan insha Allah ta'ala za mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك